يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبيه الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار باقي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma shi da Allah da dacewa da ƙaurinsa rayuwa ta sake kawo zuwa ga wannan yammaci na lahadi wanda a yau ashirin da uku ne ga watan ramadana hijira da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma su wannan sura mai albarka su baka a jiya mu aje karatu ƙarshen aya ta ɗari biyu da saba'in da da tamanin da da biyu yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da tamanin da uku wa yin sulhu ma da saba'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
Allah ta ala ce wa in kuntum ala safarin ay musafirina idan kun kasance a halin tafiya kuma buƙatar bashi ta taso kuna halin tafiya ba halin zaman gida ba kuma sai buƙatar bashi da taso. Wannan ta ne buƙatar da ko samu marubuci ba wani mai rubutu da bai rubuta ba. A jiya cikin ayar bashi ne bayanin matsaloli daban-daban cewa sun mai rubutu wanda yake da adalci da rubuta. A wannan yanayin ana hanyar tafiya idan kun kasance a hanyar tafiya buƙatar bashi da taso wannan ta ne buƙatar ba ko samu wanda ya rubuta wannan yarjejeniya ta bashi ne ba. Ba ƙoƙarin tattalin wannan bashi da kai zata domin shi ne ba da bashin ya samu zuwa cewa kudinsa da ya baya akwai abinci Allah ta ce fa'ina mabarakuta fa'ina mabarakuta to sai shi wanda zai karɓi wannan bashi ya ba da jingina a barkar ba ya ɗauki wani abu ya baya a ɗaya jingina a mai bashi bashi shi kuma sai ya karɓa tastaufikuna biha wanda za ku samu amintuwa da ita za ku samu aminci da kula da ita kaga idan mutum bai bada bashi ka miji gina zai samu amintuwa cewa dukiyarsa tana cin aminci shi ne ya karba zai yi kokari ya ga ya da bashin don ya karbo kayan sai ne ba da gina shi ne farfa da kawo sai shi ne karɓar bashi ba da wata jikina a bar karɓa. Babban yi ce sunnati jawabi da halittu hadari, kuma sunna ta tabbatar da halittu ba a ta jingina a zaman gida, eh ba sai lallai a hannun tafiya ba. Wa ma a wajen yin katibi kuma tare da sabuwar lokaci ko da akwai lokaci a iya jingina a zaman gida. Fattabayi da limamu kira da annan tausika fi ashirin. wato iyakan cewa da aka yi a cewa a hannun tafiya saboda samun abincuwa a wannan yanayin shi da bayani. Wafa da ƙaunar makabuga. Fadin sa da ya ce fadimamun makabuga wato jingina da za a karba. Ishtuwitar kafin an shaddanta karba nan take sun rage wajen jingina. Sharɗi ne sai an karba nan take ba magana sai da gaba kamar misalin sanadi ne da muke magana jiya shi ma sai an ba da mun sai a kunna wannan sharadin a jiya da baya to haka jingina ta ma wani halin da kuma yana nuna cewa sai an ba da wannan kayan nan take wani tufafi ne min al-murtadini da wakili kuma ana wadatuwa da ita ba sai da shaidu ko da wani wakilin sa ba bai abin da ba ku kuma ba ku idan sashen ku ya amince da sashi ai adda'ilu adda'ilu madina ala hakimi mai ba da bashi ya amince da wanda zai ba wa bashi a kan hakkinsa akwai aminci falam ya da ilmu mai ba da iya bashi jingina ba to wannan Allah ta amince fa da hakkin da zai tuna a tumina amana fa da hakkin da zai tuna amana wannan da aka amince masa to lallai ne kokari ya dawo da wannan amana da aka bari tunda ba ce ka kawo zai gina an yadda da kai haka ba ka ba shi haka ba rubutu ba shi ba zai gina dan ya zama amana a gurin ka. da haka wanda aka amince masa nan sai ya maza maza ya kokari ya dawo da wannan amana ta sa ai dai da mu kawo hana wannan ba shi ne karba ko zai gina ne karba wala taqillaha rabba mai tsoron Allah da bakin nisa bi a dakin wajen mai rawarsa wala taktum shara'a kar ku koyi shaida idan aitu bi qamatina idan kira ku da ita wa man yaktum ha duk wanda ya koyi shaida a yanayin mu'amala da ciniki ko na bashi ko na jingina fa inna mu'asim kan lalle zuciyarsa ta aikata zai eh kusar kalmatin fikri da annabi mana kula an keɓe zuciya da abubuwa aka ce zuciyarsa ta aikata da ta aikata fiye li'anna malakul a'ma to ita ce mai mallaka dukkanin kafai gaba da ita ce shugaba gaba da wannan wannan da shahada kuma ita ce gurbin shaida saboda idan mutum koyi shaida a lokacin mu'amala ta bashi ko mu'amala ta jingina hakan zai kai ga tauyewa hakkin mai hakki ko a cuci wanda aka bai bashi ko a cuci wanda ya karba wannan koyaushe ya babban zurfi ne da ke da babba bai halatta mutum ya kuma ce da wallahu ma ta akwai hade Allah mu sarki game da abin da ke aikata la ya fa a ce ku wani abu bai ya gare shi to wannan aya tana magana a kan mas'alar jingina mu'amala ta jingina akwai buƙatar ƙarin bayani a kan wannan mas'alar da fahimce ta sosai. Malam Fikin sun yi bayani sun kulla babi na musamman a kayan matsalar jingina, kuma sun mata ma'ana ta luga da ma'ana ta shari'a idan aka ce arraham fil luga a yare da larabci aka ce arraham ma'anar ta shine al-habsu tsarewa arraham bi ma'ana al-habsu tsarewa sun kama hujja da wata aya a cikin Bukhari da girma da Allah ta ga yake faɗa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin kowace rai mabuciyar jingina ce ga abin da ta aikata eh abin da ta aikata na ayyuka ko dai wato wannan aikin nata ya halakar da ita in bata aiki mai kyau ba ko kuma aikin ta kyakkyawa ya kubutar da ita ya tsamo ta daga cikin halaka. Allah ce illa ashabu da me sai dai ma kuta dama su ne mu'minai su kan waɗannan Allah ta nan ba dai kama su da zunubi ba zai musu afuwa zai yafe musu. To ma'anar ta shi ne al-absu tsare ba halaka. Ma'anar jingina kuma a shari'a ja'alu ma da tawsiqatul bidai yustafa min aw min zamanin in ta'addar istighfar min zimmatil gari. sanya wata dukiya domin ta zama amintuwa ga wani bashi da za a karɓa wanda in mutum ya kasa biyan bashi to za a biya daga wannan abin da ya bayar ko a sai da kaya a biya bashin da ya dauka da haka wannan abin da za ka bayar wani aminci ne ga mai bada bashi zai samu nutsuwa kuɗinsa da ya bayar yana cin aminci in bai mai so da shi ba to wannan kadarar da mutum ya bayar ita za a canza a biya wannan bashi to wannan ita ce kira jingina in mutum ya kasa biya to kaga daga kayan da ya bayar na jinginan nan to a nan ne za a wani shi yasa ba ka'ida ne in za a bada jingina ya zama kadarar da ka bayar ta fi kudin da ka karɓa an fahimta ko to in ba ta ruwa mutum zai ke dawo ka zo neman bashi dubu goma sai mai kudi ya ce a ce za ka bada jingina to kaga sai ka kawo kayan dubu ishirin ko wayar da ko wani abu ka ce to ka jingina a ciki kaga yanzu ka yi ta kokari ka samu kudin ka mai so ka karɓi wayar ka in ba ka mai so ba kuma a ya cika sai a sai da wayar ka a cire kudin bashi sai a kawo masa wannan shi ne ma'anar jingina da haka ana ba da jingina dukkan wata kadara wanda ana iya canza ta zama kuɗi ko fili ko gida ko gona ko mota ko babur ko dabba saniya ko rago duk ana ba da jingina ko doki amma ba ba da jinginar mutum ba ba da jinginar mutum ka kai ɗanka jingina ba kamar shi ba a yi wani mutum yana gaya mana waya ko ne ba da jingina ba ta sai karɓa shi a ƙauye ta iya sauwa yayin ce yana iya yi matarsa ya ba da jingina a wani karɓa bashi kafin a dawo mai zuwa bashi ita kuma ta samu ciki ta ga ba wace ana sai za mu yi bayani insha Allah akwai bayani kuma za a zo insha Allah da haka ba a ba da jinginar mutum amma ana ba da na dabba ko dukkan wata kadara da kima amma kimar kadara tafi na kayan da kudin da za a karba kuma sai a sa ajali cewa lokaci kaza za ka mai so kuɗi a baka kayan in mutum ya gagara biya to ka ga yanzu kayan sai yana nan ba kai ya masa kayan da za a yi a kiman sai yadda yake za a sayar a ɗauki kuɗin bashi sai a baki sauran da wannan ita ne ma'anar jingina sannan ita wannan jingina ta tabbata da nasi na ƙur'ani da sunna eh aya ce Qur'ani da mun karanta yanzu a suratul Baqara ita ce ayar jingina wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanan maqbuda idan ku kasance a halin tafiya kuma buƙatar bashi ta taso alhali ba a samu marubuci da zai rubuta yarjejeniya ta bashin ba to shi mai karɓar bashi zai ba da jingina a kan karɓa eh sai ba da jingina a mai bashi bashin shi ya karɓa sai ya ɗauki bashin ya bayar wannan ayat ita ne tabbacin jingina a cikin Qur'ani sannan kuma ga hadisi da za mu karanta insha Allah a da wani hadisi radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa aqanahu dir'an min hadid hadisi daga mura shi Allah ta rabu ta yadda ta ce manzo Allah ya da bincin Allah sabbata gare shi ya sayi abinci daga wajen wani bai yahudi sai ya ba shi jinginar sulcensa na yaki ya ba shi jinginar sulcensa na yaki na farin na bakin karfe min hadidin na bakin karfe manzo Allah ya ba da jinginar kayansa sai ya karfi abinci a wajen wani bai yahudi domin ya je ci da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa ma ta sallallahu alaihi wasallama wa dirhu mahrunatun inda anas sallan bahari ya rasu wannan sulken nasa yana wajen bai nuna mutai ya ba da jingina ya karba da shi kaga wanda ya nuna halaccin farko a shan muhammad ibn ali sabu yake cewa ila aka ce innama ra'ana dir'a عنده لأنه عليه الصلاة والسلام بلغه أن اليهود قال حين اشترى منه الطعام إلى أجل محمد علي الصابوني يجي النبي صلى الله عليه وسلم ya bai ma Yahudan nan sircensa na yaki na matsayin jingina ne a lokacin da labari ya zo masa cewa bai Yahudan ne ya wata bakar magana asali manzo Allah ya karba abincin ne matsayin bashi zuwa wani lokaci zai biya sai mai hulun yake cewa innama yuridu muhammadu an yadhhabu bi mali subhanallah wai manzo Allah sallallahu yana nufin zai cinye wa dukiyarsa kaje wata magana ta rashin mutunci shi da an yi ajali da shi lokaci kaza za a biya sai yake guda wani yana cewa manzo Allah ya kawo masa da dukiyarsa to shine manzo Allah sai ya ce kazaba kazaba wallahi ce wallahi kariya wallahi ƙarya ce eh inni la'aminun fil ardi aminun fis samai yace ni amintacce ne a sama kuma ni amintacce ne a ƙasa sallallahu alaihi wasallam wala ittamanna wala ittamanna wala ittamanna wala ittamanna ni la ataitu ilayhi haqqahu da ya aminta da ni da na mayar masa hakkinsa sai ya ce in za a buɗe lalle jari ku ɗauki wannan sultan na ku kai masa ido kun ji abu ɗaya ba asali ya sai abincin ne zai baya zuwa lokaci kaza shi ko bai hudan saboda rashin mutunci sai yake magana yana kula kuli wai manzo Allah zai cinye wa kudansa manzo Allah sai ya ce kar ya ci wannan ni amintacce ne a sama kuma ni amintacce ne a ƙasa da ya aminta da ni da na bai masa kudansa ku ɗauki sulke na ku kai masa to kaga wannan hadisi ya nuna halaccin jinkina ko da a zaman gida ne za ka bi kayan bashi a wani sai ka ɗauki kayan ka ce ga shi yake ya ba ka bashi kaza lokaci kaza za ka biya to haka manzon Allah ya to kun ga wannan hadisin yana karantar da mu suhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwa manzon Allah bai ga duniya komai ba eh da yadda yake karanta lamari na rayuwar duniya yana takatsantsan da duniya suna da sallam har ya kasance saboda gudun duniya baya ajiye wani abinci a kansa ko iyalinsa ba sai yan kwanaki kaɗan sallallahu alaihi wasallam wasu lokutan yakan ajiye abincin shekara amma masu neman taimako suna zuwa sai ya taba har a zo gidansa ba kuɗi yanzu ga shi manzon Allah ne ba gidansa ba abinci ya zo ya karɓi abincin lamuni a matsayin bashi har ya ɗauki sulken sai ba da jirgin har ya rasu sulken nasa yana wajen jirgin ka ga wannan na nuna wa irin yadda maza Allah ke bin duniya a hankali inda ya so ya ji daɗi ya more ya sai ya kowa kuma dukiya ne amma bai damu da duniya ba sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko shi yasa lamarin ya kai shi larura har ya kai ga sayan abincin a bisa ajali cewa zai biya zuwa wani lokaci har ya kai ga haka ya ba da jirginan sulkensa wanda yake da bukatarta amma ɗauka ya bayar a matsayin jingina domin ya ainihin amintar da shi wannan mai karban mai abincin a matsayin bashin da ya karba da haka wannan hadisin har ila da yana ƙara tabbatar mana halaccin mu'amala yana ƙara tabbatar mana halaccin mu'amala ta dingina bayan aya da makaranta a cikin suratul bakara to ga wannan hadisi shi ma dalili ne a kayan haka kuma hadisin yana karantar da mu jawazi mu'amalatul kuffar halaccin mu'amala da kafirai saye da sayarwa da wanda ba musulmi ba ya halatta a sai kaya gurin su a sayar musu mu'amala haya mu'amala na ciniki mu'amala ta bashi duk ya halatta da kafirai tun daga shi wannan bai wurin kafiri ne amma manzo Allah ya mu'amala da shi da haka ya halatta babu laifi kuma wannan ba shi karkata zuwa gare su wanda shari'a ta hana cewa kana rike kana rike kafirai masoya idan ka yi mu'amala da shi bai ruda ka karkata ka mai da shi abin kaura ba da ka yi halatta yi mu'amala da su ba laifi ba ne ba yawwa sannan hadisi yana ƙara karantar da mu halaccin mu'amala da wanda mafi yawan dukiyarsa haramun ce ba laifi don ka yi mu'amala da shi yana kasuwa halattacciya kuma yana wasu mu'amaloli na haram za ka yi ciniki da shi ba kaura kaga shi wannan kafirin ai yana suna mata'amuli da giya da hidiman alade karnuka duk suna yi zuwa wajen su ba da wani abu bane to amma tun da yana kasuwa halattacciya ba laifi kai ba mala da shi ba laifi dan ya zo sayan kaya ka sayar masa ko kai ka saya a gurin sa duk da ka sayar da wasu ma'amaloli na haram amma da ya bayyana tsantsan haramun da yake bai wata mu'amala da kyau sai ta haram to wannan ba za ka yi mu'amala da shi ba to daga ƙarshe kuma kamar yadda dan uwa ya tambaya shin ya halatta amfani da dukiyar a jingina a baka jinginar ka dukiya ka yi amfani da ita ita ne tambayar ku yawwa to shi ne gabar mu ta bayani da hadisai guda biyu su za su ba da wannan amsa ana biyo ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aka wani gabu wurin Allah kana musu yadda manzo Allah ya rabi Allah sambata gare shi yace الظهر يركب بنفقته إذا كان مغبونا أنا هوا قدم باين دبا a dalilin ciyar da dabbar da ake in ta jingina shi ana hawa gadon bayan dabba a dalilin abinci da ake ba ta in dabbar ta jingina shi ma'ana idan aka baka jingina doki ko rakumi ko jaki kana ba shi abinci da za yi hawa ka yi bukatunka wani manuddur in yi shirabu ila kana marmuna haka nan ya halatta a sha nonon hansa nonon hansa a dalilin ciyar da dabbar da kake in ta jingina ce aka baka saniya jingina kana ba ta ciyawa da dusa so za ka tafi nono ka sha ko jinginan tinkiya ko akuya in dai kana ba ta abinci to za ka yi zaɓen nonon ta ka sha ya halatta وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري shi da wannan dabba tana wuyan wanda yake hawan dabbar ko yake shan nononta shi zai ciyar da ita kaga shi karkashin wannan hadisi in an baka jinginar saniya ko tinkiya ko akuya ko raƙumi kai kake ba shi abinci to baka abu za ka abu ta fahimta ko amma idan mai dabbar da yake ba da abinci ba za ka ba shi abinci shi ne madadin morarta da za ka yi in kana ba ta abinci za ka duka ba ka ba ta abinci to ba za ka ba na ba za mu yi ko to karkashin wannan idan babur ne aka baka jingina ko mota ba za ka hau ba saboda shi bai da bukatar da wani ya ta dole ba za ka ce tun da wani zuba fetur zan hau ba sai ka faka shi ka aje ai ba kaman dabba mai rai bane ko dabba ba za ka bata ba abinci ko amma babur nan ka bar shi ba mai ba ruwan ka ka aje ba abin da zai same shi ran da mai shi ya kawo maka kuɗin ka sai ya kada ya kora abin sai ya tura ta ba amma ba za ka hau babur din sa dan ya ba ka ba shi ba shi ba shari'a ba ta yi ta ba ba ta yi ta ba zinginar mota ko babur ba hawa amma zinginar dabba in kana ba ta abinci za ka hau za ka hau kuma kaga hakan shi ya fi zaman lafiya ba za a samu rikici ba ko yanzu mutum ya baka zinginar roba ruwansa sai ka sha mai ka wanke shi ka hau kake yawo sai tsautsai ya fa aka yi karo ya rabar waje yanzu ya zai kenan kaga da sabi ya canza ko da sabi ya canza mana wace ka hau haka sai a kimar kudin gyaran sa ko darajar sadatar kaga bashin kada karwa a biya ke da haka ba a hawa ba amfani da kayan jikina in ba in bai da bukatan ɗawainiya ta dole sai ka je ka ajiye ka adana masa kawai in jinginar waya ya baka sai ka kashe ta sai ka ajiye ta kawai ba ruwanka da sa sim ka ce bari ka je ka rika wani aka sace ta ba ka ga dole ka biya to irin wannan shine abin da ake nufi wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu rahanu min sahibihi alladhi rahanahu lahu qurbuhu wa alayhi qurbuhu rawahu darqutni wal hakim wa rijaluhu thiqatun hadisi daga shi Abu Hurairah Allah kana musu yadda ya ce manzo Allah sallama ya ce ita jingina ba ta fita daga mallakar wanda ya bayar da ita eh lahu qurbuhu ribarta ta sani waɗai gulmuhu kuma asararta ba ta sani ma'ana idan ka ba mutum jingirar saniya sai ta haihu a gidan mai jingira ‘ya'yan nawaye ‘ya'yan nawaye na mai saniya ne ‘ya'yan da mai tsaron da ya biya kudin ka zai tattara da uwar da ‘ya'yan da ya zubra musa waɗai gulmu kuma asara ma na sani da ya kama saniyar jingina sai ta mutu to yanzu asara ta mai saniya ne kai dole biya ka bashi an bai wata da ku eh in suka haihu nasa ne in ta mutu matukar ba sakaci kai ba na kin kula da ita tsautsayi ne ya ba ta mutu to yanzu asara tana biya mai ita dole biya ka bashi ta dabbarsa kuma sai ya rubu kadara Allah ne saura masa an fahimta ku to haka duk wata mu'amala da aka yi ta amana in aka samu dukiya ta salwanta in ba da sakaci ba ne ba to ba maganan biya duk wata mu'amala ta shari'a sabanin mu'amaloli na na yahudawa ko na kafirai su kawai ba ba ba ba debt duk abin da aka yi sai an biya kawai ba san asara to amma a shari'a dole akwai magana asara in kasuwa za ku yi da mutum aka san asara dole kai hakuri in mu'amalan jingina ne aka samu asara dole ka yawo kamar yadda zaka ci riba to asara ma fa zaka dauka na ya danganta ga lokacin sharaɗin jingina ai ana sa ajali kamar da ake sa ajali a bashi haka jinginan ma za a sa ajali ba da dubu ɗari ga saniya ta bayan wata ɗaya zan ne so ma da karba shine ajali na shi ne amfanin karɓar jingira idan ya zo ya bada uzuri cewa ga dalili in an gamsu ya ƙara masa lokaci fa nazaratu ne la mai sara in ku yin gagara biya to sai a kai saniyarsa kasuwa sai a cinikinta a sayar ka daudarinka ka ba shi sauran shi ne dama ai dalilin karɓar jinginan dan kuɗinka ya samu abinci security ne ai ai security ne kwalataral ne yawa kamar kwalataral ne yanzu tun da shi ya ajiye dukiyar sabonka zai ta kokari ya mai so ya karba kai kuma hankalinka ya kwanta ga kayan sabonka in ya kasa biya ajali ya yi bai biya ba ya kasa sai a kai babansa kasuwa a mar farashi a sayar ko ba karya masa za a yi ba da darajar sayar da yake za a sayar in kai ne mai saya sai a yi kuɗi to ba kuɗin dubu kaza ne ka karo kaza ga cikatan kaza shi kenan magana ta ƙare to wannan ita ce mu'amala ta ta ainihin wato a mu'amala ta ta jikina da haka ya halatta ko a halin zaman gida ko a halin tafiya in za a yi mu'amala ta bashi a sanya jingina wannan abinci ne samun kwanciyar hankali ya halatta a shari'a na eh yawwa idan misali dabbar da ba a hawa ba nono kamar rago yanzu wanda ya mai shi zai da zai bada abinci eh dole shi zai ci da dabbarsa eh tunda yanzu kai ba za ka amfana da shi ba ba za ka hau gadon bara ko kai yawo ba za ka bai da nono yanzu dole wanda ya bayar shi ne mai ɗawainiyar ba shi abinci sai haɗo da halawa da dusa amma idan ci a saniya ne wannan za ka tafi nono sai ka ba shi abinci ko ra ko ko doki da za ka hau sai ka ba shi abinci da jinginar gona ita ba ka'ida ba maganar noma saboda sai fa idan kun yarda jeniya da shi ya amince haka saboda ita ma tana karfinta yana raguwa ana noma ta karfinta yana raguwa da haka ya danganta ga sharaɗin da kuka yi kai da shi an fahimta ku idan ba a sharadin za ka noma ba sai ka noma to anan ka yi abin da ba daidai ba kamar da aka ba shi ajiyar kuɗi ne ya je ya sami da kuɗin kaga wannan ba ya wuce iyaka ya yi ya yi ya yi abin da ba daidai ba ba a ɗaukan kuɗin ajiya a je a sa su a wajen hidima sai da amincewar mai wannan kuɗin tukuna dole sai an yi sharadi saboda idan ya baka ajiya ka je kai sani kuma kai asara ba shi kaga bai san da wannan magana ba shi kuɗin sai ya sani haka za ka biya to a takaice dai wannan shine hadisin da ya zo bayanin jingina a gaban gida a yi jingina kamar yadda a halin tafiya ayar ta nuna cewa ana mu'amala ta jingina. Allah da ta dabbu. Shi Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati ta farka. Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Mulkin samai da kasai na Allah ne. Eh, mulkin samai da kasai na Allah ne. Milkan wa halkan wa abidan. Mallakar sani bayan sani kuma ainihin wato halittar sa ne gaba ɗaya la yakfa alai la yakfa shay'in an ilmi wani abu baya koya gaba da sanin sa shi Allah duka mallakar sa ne gaba ɗaya duk abin da ke sammai da kasai duka mallakar Allah ne halittar sa ne bayan sa ne ba abin da yake koya gaba da sanin sa Allah ta'ala ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa in tubudu ay tudhiru idan kun bayyana ma fi anfusikum abin da ke cikin rayuwa yake cikin zukata eh min a min asuri wal azbi wal azbi alayhi da daga mummunan tunani ko mummunar manufa ko yunkuri himmatuwa akan wani mummunan abu kuka boye fa abaitu ala ash-shahadati ala haqiqatiha kuka ki ba da shaida bisa haqiqaninta aw tufu ko kuwa wato idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku na daga mummunan niyya ko wata mummunan tunani ko kuka ɓoye kuka danne san ranku ba kuma bayyana ba tusiru kuka ɓoye shi fa ataitu mushahada ta kama yan bage kuka ba da shaida kamar yadda ya dace yuhasibukum bi janna Allah zai muku hisabi gaba da shi Allah zai muku saka hisabi ranar tashin kiyama to da wannan aya ta sauka hadisi ya zo ingantacce sai a cikin sai muslim da wannan aya ta sauka al'amarin sai ya tsanani ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su ya tashi da Allah ta'ala ce idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun boye Allah zai muku isa to wannan abun sai ya sa sahabbai cikin damuwa hadisi daga Abi Hurairah Allah ya kara musu yadda yake fa'ala yace lamma nazarat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan aya ta sauka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard barkin samai da kasai dukan Allah ne wa in tubudu ma fi anfusikum idan kun bayyana da abin da ke cikin rayukanku aw tufu ko kun boye yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi gaba da shi al-aya ka karanta wannan aya zuwa ƙarshe suratul baqara to da wannan aya ta sauka ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan al'amari ya tsanani ga sahabban manzo Allah suka suka shiga damuwa suka shiga damuwa abin ya dame su saboda me suka ce fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun shiga hali na damuwa summa baraku ala rukabi suka gurbana kan gwiwoyinsu saboda damuwa faqalu suka ce ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah kullifuna min al-amali ma nufiku an tora mana abin da za mu iya daga shi ayyuka na ibada as-salata wal jihad was siyam was sadaqa kamar sallah kamar jihad kamar azumi kamar sadaka duka waɗannan za mu iya an tora mana abubuwan da za mu iya wa qad unzirat alayka hadhihi al-aya kuma gashi an saukar da wannan aya a gare ka wala nutiquha al-hali ba za mu iya daukar nauyin abin da wannan aya ta kunsa ba ita ce wannan aya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bi suka ce ba za mu iya daukar nauyin abin da wannan aya ta kunsa ba to dan adam zuciyarsa tana kulla masa abubuwa kana kana ko abubuwa munanan tunani eh mummunar manufa munanan tunani sau da yawa zuciyar dan adam tana shedan yana kinsa masa haka ka rika ji a ranka wasu munanan abubuwa marasa kyau na al'amura na duniya ko al'amura na kiyama ko dai abin da ya shafi aƙida sai ka ji ranka yana raya maka munanan abubuwa shedan yana jefa maka to kuma gashi Allah ya ce idan har kun bayyana ko kun koya abin da ke zukatanku Allah zai muku isa'i to idan ku haka ne kaga mutane sun halaka ba wanda zai tsira in aka ce duk abin da ke zuciyanka ma sai ya ma isa'i ba wanda zai tsira to shine suka zo manzo sallallahu suka gurfana suke gaya masa halin da suke ciki na damuwa suke gaya masa haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum yanzu kuna so ne ku faɗi magana kamar yadda mabota littafin nan guda biyu suka faɗa a gabanin ku su ne Yahuda da Nasara Yahudawa su ne waɗanda aka ba su attaura littafi mafi daraja bayan Qur'ani Nasara kuma aka ba su Injila wanda ita Injilan ta zo da wasu hukunce-hukuncen ɗoriya kayan wato hukunce-hukunce na taura. To kuna so ne ku faɗi magana kamar yadda waɗanda aka ba su littafan nan guda biyu suka faɗa? Suka ce me samina wa asaina? Suka ce samina wa asaina mun ji kuma mun saba ba za mu bi ba? Haka kuke so ku faɗa? Bal annabi ce ba haka ba kulu ku ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Annabi ce to ga wanda za ku faɗa. sami'ina mun ji wa ma'ana mun bi mun yi biyayya kufura naka muna neman gafara ka ya ubangiji wa ilaikal masir kuma gare ka take qalu suka ce sami'ina wa ata'ana kufura naka rabbana wa ilaikal masir nan take sabai suka ce mun ji kuma mun yi biyayya muna neman gafara ka ya ubangiji makoma gare ka take falan makatar a'a yayin da suka karanta wannan aya sai laushi a bakunansu su eh falan maktara kauma lokacin da mutanen suka karanta wannan aya da annabi ya nakara musu wa zallat biya alsinatu harasun suka kankan da kai ga wannan aya din an zara Allah ta'ala sai Allah ya sauka da wannan aya ta gaba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير sai wannan aya ta biyo baya ma'ana sai da waccan aya ta fara sauka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa yatudu ma fi anfusikum wa tukhu ya'sikum bi dhillah fa yaktul liman sha'a min sha'a ala kulli shay'in qadir sai da wannan aya ta sauka sannan sai amana rasulu ta biyo baya bayan annabi ya gaya musu ga abin da za ku faɗa ku ce mun ji kowa yin biyayya to sai wannan aya ta sauka ita ne amana rasulu falan ma fa'alu zalika lokacin da suka aikata umarni da manzo Allah ya musu na saka Allahu ta'ala sai Allah ya shafe waccan aya wacce aya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bi yadda idan ku bayyana abin da ke zukatanku ko kun boye Allah da ku sani to sai aka goge wannan hukunci kaga Allah ya saboda rahama ku yanzu da duk abin da ka kunsa mara kyau Allah zai kama ka wallahi mun shiga ko wanda zai kira ko akwai tunani nawa kake munana a ranka tunani nawa mutum yake a ransa to amma Allah sai ya shafe wannan hukunci hadisi ruwa manzon sallallahu yake cewa inna Allah tajawaza li ummati ma tahaddatha bihi nafsuha ma lam tatakallama aw ta'mal aw ma qala rasul manzon Allah ce lalle Allah ya ya ya rangume ga ummata duk abinda suka rai a zuciyarsu Allah ya yafe matukan baka yi magana ba ko ka yi aiki ba yasa da za ka ji a ranka ka sau matar ka sake uku amma baka faɗa ba baka rubuta ba abu da yana ranka ba ta saku ba inda ko wancan hukuncin yana nan ba a shayi ba da ta saku ko ba ka bane sai in ka faɗa da bakinka ko ka rubuta to ta saku duk da akwai masu wani ruɗan kansu wai idan mutum ya rubuta saki a matarsa ya je takardar in ba ta gani ba ba ta saku wani jiwa wai sai ran da ta bude durowa ta ɗauko daga ranar ta saku a'a ai daga ran da ka rubuta ka yanke niyya ko ka rubuta da hannunka to daga ranar matar ka taso ko ka ba da takarda ko baka bayar da babu aure taso ba wani magana wai sai ta gani ai shi rubutu wakilin zuciya ne ko eh shi rubutu yana wakiltar abin da yake ranka ne ko baka yi magana ba sai ka rubuta abu a takarda shikenan magana ta kare Allah ya sa mu dace to da haka wannan aya sai aka shafe wancan hukunci na cewa in kun bayyana ba ke zukatan ku ko ku koyi Allah da ku shafe yanzu ba magana wannan Allah ya shafe wannan hukuncin saboda biyayya da su sahabbai suka yi da umarnin da manzo Allah ya gaya musu na'am fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم wannan hadisi yana ƙarin bayani game da wannan aya dalilin saukar wannan aya kenan sahabbai sun shiga damuwa sun shiga tsanani saboda jin nauyin hukuncin wannan aya to shine Allah shi rabbaban sa bayan manzo Allah ya nakala musu abin da ya kamata su faɗa kas su koyi da Yahudawa da Nasara suka ce sami'na wa asaina haka suka faɗa wa qalu sami'na wa asaina to ko ku ce sami'na wa asaina to shine wannan aya ta sauka Allah ta'ala ya ce a amana rasulu manzo ya yi imani ai sadaka rasulullahi wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ya yi imani shi na nai muhammad tsira da miki Allah tabbata a gare shi eh abun fara shi wacan ba ko wa yantubudu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah idan kun bayyana abin da ke zukatanku ko ko koye Allah zai muku hisabi ranar kiyama fa yaghfiru liman yasha sai Allah ya gafara ga wanda ya so al-maghfiratan ya masa gafara wa sababu ha sababin da yake sa a samu gafaran Allah sababi da ke sa a samu gafaran Allah ittiba'u awamir shine bin umarnin Allah bin ha daga cikin umarnin Allah da ke sabbaba samun rahma ada'u shahadati ala wasiha ba da shaida yadda take in an sa ka a matsayin shaida to ka ba da shaida yadda take wannan sababi ne na samun gafara a wajen Allah wa yu'adhibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so ta'zimu ya azabtar da shi wa sababuhu sababin da ke janyo azabar Allah daga cikin sababban adamun tisali awamirihi rashin aiwatar da umarnin Allah bin kitman shahada daga cikin abubuwan shaida ka san shaidar kuma ka boye to wanda yakan sabbaba mutum ga da azabar Allah inda hajati ilaiha lokacin da ake da bukatar shaida sai kai shiru kake ka faɗa ka san gaskiya amma baka faɗa ba to ka aikata ne ko ba a nemi ka ba da shaida ba in ka san gaskiyar magana ana rigima ka ce ni na san me ya faru wane wane shi yayi kaza a wane da haka wane shi ne mara gaskiya in ka ɓoye baka faɗa ba to ka yi rigima in dai ana buƙatar haka wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai yiko ne aka yi komai wa bil muhasabatukum wa jazaa'ukum daga sai akwai yi muku hisabi da muku sakamako ranar kiyama wa fi tahdidun liman yaktumu shahada kaga shi wannan akwai gargadi da da tsoratarwa ga wanda yake boyewa shaida isu wa min babi tahdidi ma haramalla domin koyi shaida yana cikin babin halatta abin da Allah haramta in baka ba da shaida ba yanzu ka yadda a dauki hakkin wani abu a wani da haka laifi ne babba wani zalika a kafa shahadatar zuri ala ibadatul awsar a dalilin haka ne ma Allah sai ya gwama ya hada tsakanin shaidar zur da bautar gumaka domin mu gane girman laifin shaidar zur Allah ta'ala ya ce a suratul hajji fajtani bu rijsa min al-awsan wajtani bu qawla zur ko ne sanci kazanta daga bautar gumaka ko ne sanci shaidar zur shaidar ƙarya baka sani baka ce ka sani kar kai wannan haka kuma in ka san shaida kar ka boye mai kin ba da shaida ana buƙatar shaida daidai yake da mai ba da shaidar ƙarya eh zulubin sa daidai yake da wanda ya ba da shaida ta ƙarya in ka san shaidan ka kika baya Allah da ta da amana wasu ba karanta
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
to wannan ita ce amana rasul a ayoyi na ƙarshen suratul baqara kuma ayoyi ne masu falala kwarai da gaske ya kamata kowane musulmi ya kiyaye wannan amana rasul ya rika yawan karanta ta akwai hadisai da dama da suke bayani falalar wannan aya kamar da za mu ji nan gaba insha Allah Allah ta'ala ce amana rasul manzo ya yi imani wannan manzo babban manzo ya yi imani ai sadaka rasul wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eh shi wannan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani sadaka ya gaskata ya yi imani eh ya yi imani al-iman laysa mahsuran fi tasdiq imani ba iyakance kawai da gaskatawa kawai ba iya wannan bane imani بل الإيمان المطلوب لا يكون إلا إذا اجتمع إذا إذا جمع فيه اعتقادا وقولا وعملا. shi imani da ake nema mutum musulmi ya yi baya kasancewa sai ya haɗa kudurtawa zuciya shi ne yake tsada a zuci ka kudurta ka yi imani da dukkanin rukunin imani gaba ɗaya wa ƙaunar sannan a samu kurishi a hannu wa amalan kuma a samu aiki da kafai ala mazhabi aksari a immati ahli sunna a bisa mazhabar mafiya yawan malama na ahli sunna dole sai an samu kudiri a zuciya furuci a harshe da kuma aiki da kafai ya ke kira imani ba kawai munafukai ba su kawai a bace suka faɗa zuci ba su kudurta ba shi yasa suka zama munafukai to amma kai musulmi so a ce ka kudura a zuciya ka faɗa a harshe kuma kai aiki da kafai da inna imana kawai da amal shi imani kudiri ne na zuciya da furuci da kuma aiki yazidu wa yanqus yana da kuwa yana da kuwa imani ba abu ɗaya bane da yana karuwa yana da kuwa me yake kara imani na ayyuka masu kyau kyawun aiki yazidu bi ta'a wa yanqus bi masiya yana karuwa ne da karuwan ayyuka yana raguwa da raguwan ayyuka in kana so aikin imanin kai ka sai ka yawaita ayyuka da kai kai da kanka za ka rika samun nutsuwa a ranka duk sanda ka wara mai kyau sai ka ji daɗi a ranka shi ake cewa ta'amal iman ko iman yana daɗi a cikin rai to abin da ke ƙara imani shi ne yawan ayyuka na ɗaya abin da ke raba yawan a rage imani kuma ayyuka na samu da haka dole sai an samu ƙuduri an samu furuci an samu aiki kaga karkashin wannan tarihi na imani kawai ne tabbatar mana babu yadda za a yi kafiri su gafiyar wallahi bai taɓa yiwa ba ranar na gaya muku magana wani malami da ya faɗa wai wai Allah zuciya yake dubawa wai kirista ba Allah zai sa shi aljanna wai ya ga billa ta yaya a ce kirista ya mutu yana kafirci kuma Allah ya sa shi aljanna wai ai zuciya Allah yake dubawa shi irin zuciya ne wannan wannan magana mummunan magana ce ko wallahi wallahi bayan da za a ce mutum bai imani da Allah bai imani da manzon Allah baya sallah baya azumi bai komai na addini ka ce zuciyarsa tana da kyau ai ba zai yi ba sai sa sanar basari ya ce da yana tarihi ne ce menene ma wa qara fil qalbi wa saddaqa bil amal abin da ya kudurta a zuciya kuma aiki ya gaskata yanzu ka zo ka ce kai mai imani amma ba ka azumi tare da ba ka sallah ta ya za a ce kai mai wani ko ka ce kai musulmi ya ce wannan imanin sa daga ya amma ga ka kana sallah kana azumi to an yadda aikinka ya fassara ne ka kudura a zuciyarka wannan shine hakikalin ma'anar imani kuma a samu niyya mai kyau ko ibn abi zaid ya ce wala yakmalu qawlul iman illa bil amal wala qawlul amal illa bil niyya wala qawlul amal wa niyyati illa bi muwafaqati sunnah dole sai an samu niyya mai kyau sai an samu dacewa da sunna wannan bayani yana da muhimmanci kwarai da gaske kawai ka faɗi imanin ko ka kudura a zuci ba zai yi ba sai an yi aiki aikin ba zai yi ba sai an san niyya niyyar ba ba za ta wani ba sai an samu dacewa da sunna shi da haka ita aikin naka amma bid'a ne ba ka da wani hujja a cikin hadisi ingantacce da yace kai wani aiki ba ka da ladan Allah Allah da tar da mu amana rasulu manzo Allah ya manzo ya ba da gaskiya ya imani bima unzila ilayhi da wanda aka sauka zuwa gare shi bin rabbihi daga ubangijinsa wannan bin din din bayani bin rabbihi daga ubangijinsa bin alquran da sunan alquran wal mu'minuna haka nan mu'minai su ma su yi imani kullun amana billahi kowannen su da shi annabi sallama da su mu'minai kowannen su ya imani da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubihi da littattafansa bil jami wa quri a bil ifrad a wani kira aka ce wa kitabi anan kuma wa kutubihi wa rusulihi da manzanninsa ya kuluna suna cewa na kwari ku bayyana ahadin da rusuli ba ma rabewa ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanni ka'idar imani da manzanni sai ka da su gaba daya da ka ware ka ce ka da wannan manzo baka yarda da wani ba to duka baka baka yarda da su ba fa nu'minu bi ba'din kama fa'ala al-yahud wa an-nasara fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kama fa'ala al-yahud wa an-nasara mu musulmai ba ma warewa mu ce mun yarda da wannan annabi ba mu yarda da wancan ba kamar da yahud da nasara suka yi su nasara sun dauki isa dan maryamu kawai ba sai da wannan Allah ba su yahudu sun rija da Isa Musa alaihi salam ba sai da manzo Allah ba. to mu musulmai gaba ɗaya mun yarda da manzon Allah gaba ɗaya. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma rabewa ko bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzanni. Wa qalu aidan suka ce hadi la yau. Nas'aluka muna roƙonka a wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji abin da aka umarce mu da shi sama a kabole ji na karba eh ji na karba mun ji kuma mun bi wa ata'na kuma mun bi ya wala ne kuma mun tsira kawai da mu ba su wani irin abin da ya gudu suka faɗa ba suka ce sami na wa sai na tuhu ne ba ma faɗa haka wa qalu aina ila suka ce nas'aluka muna roƙonka bi qur'anaka kafaraka rabbana ya ubangiji mu ilayka al-masir almarji makoma zuwa gare ka take bil ba'si da tashi eh fa atarada Allahu kalamuhu bi qawli sai Allah ya shigo da wata magana itirani shi ne a shigo da wata magana cikin wani wani jerin wani magana sai a kuzo da wata magana sai Allah ta'ala ya ce la ukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora bare face abin da za ta iya shi ne bayanin da muka yi ɗazu da suka shiga damuwa Allah sai ya shafe wancan hukunci Allah ce ba ma dora bare face abin da za ta iya sai sa Allah ya ce bai azumi na wata shida ba saboda ya san ba za mu iya sai ya ce bai wata ɗaya kawai ya ce mai salloli biyar a rana bai ce mai salloli hamsin ba wanda da hamsin na rarrabuwa to Allah bai dora mare sai abin da zai iya da ha kasabat bin alkhairi abin da rai ta aikata na alheri tana da sakamakon ta gurin Allah ai sawabu ko ma ba Allah sakamakon Allah zai ba wa wani ran ko ya abin yayi karanta in dai na da yi wa dai ha maktasabat kuma nauyin zulubi a wanda ta aikata na laifi na sharri yana kai yana wuyanta bin sharri ai wuzira ko ai laifinsa wala yu'aqabu ahadun bi dhanbi ahadin Allah ba zai kama wani da zunubin da wani aikata ba. Duk abin da mutum aikata nasa yana wuyansa. Shi yasa Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula. Wata rai ba ta daukar nauyin wata rai a ranar lahira. In kaga ka dauki nauyin laifin wani to sai in ka ba da gudunmawa yin laifin. Sai a baka naka kasan shi da nasa zunubin kai da naka amma shi kadai abinsa Allah ba zai daura ba. Shi ne la ta'ala menene wa ya haɓaka sabati. ثم علمهم كيفية الدعاء سنة الله سنة سو كيفية الدعاء وقالوا وقال يتي كونوا كتي ربنا لا تؤاخذنا يا وجد مكان كاما بالعقاب العقوبة إن نسينا إذا مكي منتوا أو أخطأنا فمك أيكة الذي بسا كسكري أي تركنا الصواب muka bar abu wanda yake daidai la an amdin ba bisa ganganci ba yawwa rabbana wala tahmil alaina isra ya ubangiji kar ka dora mana nauyi a kai kar ka dora nauyin shari'a a kai kama amanta wa da daina min kamun na kada ka dora nauyin shari'a a kan wanda sun yi bani ai bani isra'il wato bani isra'il bin qatl nafsi fi tawba na daga kisan kai a dalilin tuba wa ikraji ruhul mali da zakka da cewa in dukiya wajen zakka wa qarsi mawdi'in najasati da yankewa wuri da najasa waɗannan wasu abubuwa ne masu nauyi da Allah ɗora mana Isra'ila. Tubarsu shi ne su kashe kansu, da suka aikata zanibi sai Allah ya ce, Mene ne fa tubu ila ba da kuma fakatulu an kusa. Shirin na tuban shi ne wanda suka yi laifi su ba da wuyansu a wanda ba su ba su sassa a kansu, shi ne shirin tuba. Amma mu yanzu sai Allah ya kama da sauki ko in kai nadama kai niyan ba za ka sake ba ka tuba na sai ya jima. To su tubarsu shi ne su kashe kansu. sannan da cire rubin dukiya ba zai tsaka a bandokan bani isra'ila in kana da miliyan hudu to miliyan ɗaya ne tsaka mu ko nawa ne mu ɗaya bisa arba'in ne kaga an sa mamaci ne ko su rubin dukiya shi ne tsaka su ɗaya bisa hudu wani ba ko mu kuma wani ba ko kaga Allah ya kama da su ko wa kansu mawzi in najasata da kuma yankewa wani mai najasa in najasa ta kama kayan ka sai ka kama hulɗare za ka yanke sai ka nemi wani abu kai face shi ne tsarkake wato duba da ka sa ruwa iya gurin ka wanke shi kenan idan ta yi nufin da jasu to kusa da mahallu kaga duka Allah ka mana sauki ne bai dora mana nauyin irin yadda bai dora shi ba in da jira taba jikin ka sai ka goge da dutse har jini ya fara fitowa jini sai ya fara fita sannan ka samu tsarki duba da ka sa ruwa ka wanke shi kenan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana ya ubangiji mu kar ka dora mana abin da ba mu da iko da dauka e mina takalifi wal bila wal bala na daga dokoki na shari'a da kuma wal bila da kuma jarraba na musiku kar ka dora da da wuya wa ku anna kai mana afuwa ai in ha duru ba ka shafe mana ba waqtin lana kai kai kai mana gafara wa amna ka ji kai anta maulana kai ne mai ibinta lamarin ku eh fansunna alal qawmi kafirin ka taimake ma kayan mutane kafirai وفي الحديث يا في حديث لما نزلت هذه الآية لو كتن دو أن الآية تسوقا فقرأ صلى الله عليه وسلم في من ذا لا يكرن تقيل له أقيم كل كلمة أبايا قوة كلمة سياقة بس قد فعلت حقيقة رأيكتا duk kalman da bayan Allah suka karanta rabbana la tu'akhidna in nasina wa qala sai Allah ce karfa tunai na aikata duk abin da suka suka roƙa mu ne Allah sai ya karba yasa da za ka yi laifi bisa kuskure ko mantuwa Allah ya yi da wannan rashi wa qad ajabtu du'aaka wa matsalubaka kuma na amsa addu'ar ka da abin da ka nema duk lafazan da aka faɗa Allah sai ya faɗi wannan wa bi an mu'adh bin jabal arwayatu hadisi da mu'adh bin jabal annahu kana idza faraga min qira'ati hadhihi sura qala amin in ya gama karanta wannan sura sai ya ce amin saboda wadai addu'a wannan ayat addu'a ce fa'idatun to ga wata fa'ida wa qadaru wa qadara wa muslim hakika muslim ya rawaito hadisi ana bi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu daga bi mas'udin al-ansari Allah kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da insha Allah sabbata gare shi ya ce man kara atayn al-ayatayn min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasulullahi kenan fi lailatin a cikin dare kafa ta cikin kisar wasu hadisi ne fantacci duk wanda ya karanta amana rasulu zuwa ƙarshe a cikin dare sun wadatar masa ina aka ce har kiyamin dare sun wadatar masa gaban kiyama dare ko bai tashi ya kiyama dare ko wannan surun sun wadatar masa wa ina aka ce a wafi hadisi wani hadisi mana fara ma ba da isha barakai duk wanda ya karanta amana rasulu bayan sallar isha sau biyu ajiza a ta an kiyamin dai sun wadatar masa gaba da kiyamin dai amana rasulu da aka da sura tun da kan amana rasulu zuwa ƙarshe wakila aka ce ka fita mu bi sharri shaytan sun wadatar masa daga sharri shaytan wala yakunu lahu alayhi sulfan su sultan ba zai samu iko a kayansa ba an gane wannan ko qa'idatul ukhra kama tusamma suratul baqara kazalika tusamma fustaqu fustaqu qur'an ana kira ta sura al qur'an ai al kaimatu awal madina kai matan ce ko kuma birni na qur'an listimali ta saboda ta tattara ta gane ala mawdan usuluddin bisa manyan manyan asalin addini wa ruhu da kuma rasan addini suratul baqara ta gane abubuwa da yawa na ainihin usul na addini da rasan addini wal ishari ila kasirin min masalil ba kuma ta dole bisa da yawa da cikin masaloli da bayi wanda za mu fashi da kuma tsari na rayuwa eh wanda jatin na ali da kuma tsira a makowa na kiyama wala tastati wa al batala ai as-sahara kuma matsafa ba yadda za su yi da ita wannan sura in dai kana karanta suratul baqara to da matsafa da shaytanu ba yadda za su yi da kai wannan manzo Allah ya ce duk wanda yake karanta suratul baqara a gida to shaytanu ba za su yi da gida wannan sura dafa ce kwarai da gaske in dai kana so gidanka ya zauna lafiya ba shi da ba a da to ana karanta bakara wallahi wannan mujarrabi annabi ne fara ya muka je kai ta neman turare kana ta banka ku ka so na ta wani turaren mali turaren bana ai turaren aljanu wannan sura ta komai in ka sa turare ya sheke ya ce da nan dai da ku ayi zai ba shi warin ne ba sa so da ba ku to amma ka karanta wannan sura manzo Allah ya ce shaitanu guduwa suke yi inna shaitana yanfiru bi baiti dukkan fi suratul baqara duk gidan da ake karanta bakar shaitanu guduwa suke yi to wannan ita ne karshen wannan sura suratul baqara shekara ta biyu ke da ko mun zo zuwa karshen ta ayoyin ta ɗari biyu da tamanin da shida Allah albarkace mu bisa wannan sura da makaranta ya ba mu ikon aiki da darussan da ke ci wannan sura in Allah kai mu gobe za mu shiga suratul al-imran sura ta uku a cikin Qur'ani suratul Fatiha suratul Baqara sai a Imran insha Allah wanda ya sawaka kuma a cikin ta dan za mu rufe tafsirin bana kuma sai wa insha Allah ko da cikin ta eh rana da mai za mu gaba insha Allah a cikin da bakwai Allah ya tabbata da da eh daga kan amana rasul zuwa ƙarshe ita sunan eh ayat daga kan amana rasul zuwa ƙarshe banda lillahi ma fi samawati wa fil ardi ita ba ta ce wannan tsayoyin suna da fa'ida kwarai da gaske mu iya karantawa mu koya ma yaran mu da iyalan amana rasul irin su ayatul kursi duka wannan surori ne masu falala kwarai da gaske su kulhuwa su falake da nasu irin wannan asuwar wannan surori masu falala na qur'ani ya kamata kowane musulmi ya iya eh eh duka ake so a karanta ko da zai iya huta ne ya izo bi ya huta har ya sauke ta gaba ɗaya duka ake so ana karanta kuma akai akai ya zama ana yawan karanta ta ana kunna karatun ta eh dafa ne a gidaje insha Allah shedanu ba za su zauna a wannan gidan na eh iya in ya iya sai ya zama mai tawa amma so samu ana karance ta gaba ɗaya in ka izo ɗaya yau gobe sai ka ƙara izo ɗaya har ka ƙare ta gaba ɗaya in ba za ka iya duka a lokaci ɗaya ba tana da tsawo ta kai kusan izo biyar a ba lallai ne zuwa ɗaya ba in ka karanta yadda ka tsaya sai ka ɗora har ka sauke ta gobe ma a sake haka za a rikai akai akai Allah ya tada ma duk zai iya kunna ba eh wata rage karanta wata rage kunna duk wannan yana korewa shi da alma gida karanta suratul baqara da ma dukkan qur'ani gaba daya albarka ne kai sahabin da yana karanta baqara sai ga wani haske ya sako daga sama dokin sai yana ta tsalle yana hayaniya in ya bar karatu sai doki ya tsaya da ya zo ya ga manzo Allah ce ai nutsuwa ne Allah ke saukewa a kayan as-sakina da haka karanta qur'ani akwai albarka a gidaje bai wuce karatun qur'ani ba ya wuce rabana ka san wanda azumi ya wuce shi kenan kuma shi da qur'ani sai bai a Qur'ani so ake kullum ya zama kana cikin karanta Allah ya samu dace na
yana san kudin sa amma kuma yana zai iya siyan wannan abu zai zama to zai iya siyan kudin da ban san wannan abu sai ya ba wa wanda ke kawo da kudin sauran abu sai idan ya kasa biya ne za a kai ga haka in wanda ya karo bashi ya bada jingina ya kasa biya to nan ne abin da ya bayar na kadara sai ya tsaya madadin kayan da ya karba sai a sayar a ɗauki kuɗin bashi a bashi sauransa sai in ya kasa biya a wannan wanda ya ba da shi ne ya rasu a yana son zai da ban san wannan daga yadda aka bari wanda ya bayar da
wanda ya rasa wanda ya karba sai an kasa biya ne tukuna
Wai idan an kasa biya.
eh zai shiga kwarai kuwa an kasa biya shi mai bashi ya nuna to shi kawai tun da bai gagara a sai da kansa a biya aka yi farashi dillali sai ka saya kana so ba laifi amma fa sai an yi sharadi dama yawwa sai a cire kuɗin da aka bada bashi sai a bashi sauran kuɗin sa yawwa amma ba kawai cewa za a yi ai kawai tun da ka kasa biya na rike a ciniki daban jingina daban da ba kai masu runto jingina aka wace ya ni sayar min yayi ya sayar min filin sani a ciniki daban jingina daban shi yasa ake son a yi da shedu ba zai taɓa yiwa a ce kun yi jingina kuma ka ce kayan sayar maka aka yi ba ba daidai ba ne ba dole a yi bayani a yi shedu ba daidai ba ne karya farashin kayan mutum dan ya shiga yanayi ba daidai ba ne da kayan magada da wanda ya shiga nauyin bashi ya mara yawa za a sai da kansa duk ba a so a musu gwanjo ba a so a sai da su da kimar na'am Na ne. ba da shaida eh eh eh ya halatta mana an tambaye ka ka faɗa kwarai kuwa wai mutumin da ya zo neman aure da kuwa matar sai an tambaye ka yawa kar ka shiga sai an tambaye ka ita yarinyar ba ta da kirki ba ta da tarbiyya wai ya halatta ka faɗa kwarai kuwa ai manzo Allah ma ya faɗa a dan wasu ko faɗi wata binti kaishin da ta gama idda sama mazawarai suka fito mata ko sahabbai ne ba manzo Allah sai faɗa a dan kowa yace a wa amma muawiya faso mu faso lulul lamara nan muawiya ba shi da kudi kin aure ki zaki dawo hada wa amma abu jahal fa fa innahu la yadau asawa an ataqi shi sandarsa ba ta barin kafadarsa masu shari suka ce yana dukan mata in kin aure ki zaki ci duka laifi kadan zaki da kudi wasu suka ce kuma yawan tafiya yake baya zama kamar direba ne wanda baya da haka wannan malamar suka ce dole ka bada shaida in dai an tambaye ka da ya zo ango ya ce wa da kai ne dan ango nan na ga yarinya a gidan mariya ya halatta yake kai kuma ka ji tsoron Allah ka ba da shaida ta gaskiya kada kuna da sabani da wanta ko da babanta ka ce yawwa na san da kamar duk gaskiya abin da ka sani ba sharri ba kage an fahimta ko sannan kuma matsalar mu shine amana ce ta karanci shi da ya tambaye ka gaya masa to bai halatta ya je ya ce ai na tambayewa na ango ku ya ce ba ki da mutunci ba a ba ruwanka kawai ka ce a ni dai na fasa ban gamsu da wannan ba amma ka zo ka gaya wanda ya ba da shaida ka ce ai wani ne ya ce kai dan kwaya ne ba za mu ba ka yarmu ba ka ga yanzu ka hada rikici ko to ba a haka yadda ka yarda da shi ka nemi ya baka shaida ya gaya ma gaskiya to sai ka ja baki kai shi kar ka ce wani ne ya faɗa in kai haka ka hada rigima wa alaikum
bayanin da ke yi eh in ana neman shaida eh ko da ba ta ne ka ba sai ka fi akwai bukatar su daga cikin kuɗi mhm.
sai ka sai ake shari'a a babu aure sai an tambaye ka ba ba wani sa eh kar ka shiga wanda bai shafe ka ba mala ba ruwanka in bai tambaye ka ba ai hakkinsa ne ya bincike in bai yi ba shi ya jiyo ha kawai ka zo ga yarinya ka auku ta maka bincike ba in ka gano ba ta kirki kai ka jawo kanka yawwa da haka ba eh eh duk ɗaya ne ba kwarai kuwa ai ka san kowa baya son aikunsa ko Allah ya ce alkabisa sun kabisi da yaga shi ma haka yake haka haka shi ma sai ai dai danka ne wannan kawai kar kai kare amma ko dai tambaya ka ce wannan ai dai danka ne ba matsala za ku daidaita kawai ai ba kai laifi ba kai mana yau dama ka san matsalar mutane mutum bai da kirki kuma yana neman yan kirki a wura ya je ya lalata ya mutane wai shi neman ta kirki yake da ka gano shashasha ne ita ma shashasha ka ce ai wannan daidan ka ce kawai ka zo kawai ayi kawai ba kai da biyu wannan tun da har shi din ma bakin tattai ba ne ba sai a yi fatan Allah daidaita su kowa a gyara wani da ya zo nema wani wata aka ce ba ta da kirki tana bin ba za ce ta yi abin da ta yi dai ma'ana shi ma shi na ne ce ta dai abin da ta yi kawai aure je ta babansa da abin da ya kamata ke na yi Allah ya sauwaye shi yasa ake so ka zama na kirki a tsakanin al'umma in kai na kirki ne to Allah da za ba da shaida mai kyau a kanka in ko baka da kirki wallahi sai an faɗa ko ka ji ko ka so sai an faɗa hannunka kuma kai ka ja wa kanka ba kowanne ja maka ba kuma shirin duniya so ne na lahira hadisi ne in mutum ya mutu mutanen da suke tare da shi suka ba da shaida mai kyau a kansa manzo Allah ce aljanna ta waje in ku mutum ya mutu aka ba da mummunan shaida ce wane dai ai wane ba da mutunci ai wane kaza ne to har a gurin Allah ba zai samu abu mai kyau da ka zauna lafiya da mutane da kake tare makota da yabuwanka ku zauna da kowa lafiya sai da ko mutuwa kai za a yi jimami a yi ta maka addu'a amma a ce ka mutu ana da ai mun huta dama ya fita nema anguwan nan mun huta to wallahi ba lallai a gamu alheri yasa manzo Allah ya ce mafi sharrin mutane matsayin dan kiyama shine wanda mutane za su na kafa kafa da shi don tsoron sharrinsa yanzu akwai wanda kayansa ba a taba wani da karen gidansa ba a saboda da kari ba har a ce ana tsoron kayanka a kuwa ba a so a taba kayanka saboda baka da kirki Allah ya sauwaye na ko wani gida ko wani abu ba wannan ya faru ko wani kuma da eh ya ya sai eh su ta hannu da aka aka yi cinikin aka yi shi na su dama akwai wata rana da ita bai duk abin da za su yi kar da idan ka bari saba
kuɗi a hannu na'am haka na gane magana na fahimta ko da an je an dawo kwarai kuwa ga shaida babba a je a duba su da cikin kwarai kuwa wannan da na fahimta wannan wannan bayani ya yi kyau kwarai da gaske wanda ya ce ba su za mu inna lillahi wa inna su aka yi magana ilaihi da je na yau aka kawo aka zo aka na fahimta aka raba gardama kwarai kuwa wannan bayani kun fi bayanin sa ko ce idan za a yi ciniki mai nauyi kamar gida ko fili ko wani abu yana da kyau a irin wannan zamanin a yi hidima da banki wallahi ya fi aminci wannan saboda akwai mutanen da ba sa tsoron Allah wani an bada kuɗi zai ce ba bayar ba amma idan ta banki ne ba zai taɓa koya ba za a je a ciro a nuna wannan bayanin yana da kyau kwarai da gaske Allah ya kiyaye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت وتعاليت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي